الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاه والسلام على الاتمان الاكملان على افضل الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadanta mana hakuwa a wannan safiya ta Litinin a yau muna biyar da wata na Ramadan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace wa ashirin da bakwai ga shekara ashirin da bakwai ga wata na uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku insha Allah ta'ala wannan zai zama mana zama na uku a cikin tafsirin ma'azuna Qur'ani mai girma wanda dai muna cikin suratul mutaffifin ajiya kuma irin sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa bayi na kirki waɗanda suka aikata ayyuka malakanta sakamakon da Allah zai musu shi ne Allah zai musu tukulci da mafi tsadar al'amari wanda shi ne da aljanna fadar Allah subhanahu wa ta'ala dan ladina inna al-abrara lafi na'im ala al-arasi min al-sumud ta'rifu fi wujuhihim نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون bayan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya kace su a kai da hima sannan wannan mutanen masu imani yusqauna za a rika shayar da su min rahiqin daga wata kala ta giya mahtumu wanda bakin mazubin giya abu ne ya babu wani abu da ya taba shi wanda wannan giya ko gafa ɗin giya wata duniya giya ce lafiyayya tacicciya ba ta sa su ba ta sa duwar da wanda yake jin kayan giya duniya kuma wata abaci wanda take tana da daɗi ƙwarai da ke ubangiji su hana wata ala yake cewa kitabu misk kitabu misk mujahid yake cewa yaqtu bihi akhiru du'a kwatawa na ƙarshe da za ka za ka cike da shi kaushin aljiski ne yani giya ce wadda take tsaftatar da kaushi take ita a kanar kanta ba irin giya ba ita wanda ya shaƙi rufiya to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama wannan bayani sai Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasu al-mutaqin wa fi zalika a cikin haka ne ba فليتنافس المتنافسون masu الكيل ya kamata su yi gaibe abu darda allah ta rinda a ƙarshen cewa ita wannan giya ya ce sharabu abiyau bisul fitr ya ce giya aljanna wani abin sha ne abiyau faracin tas yani launin ta fara da wani da kamar wani irin asoba sannan kuma ya fi nuna fi ɗafin ashirwati suna shan za su cike wannan abin sha daga ƙarshen shansu za su sha abinda za su kwatanta zai zama mai kamshi shi ne kamshi a nisa ya ce kai da wanda rajular min ahalin duniya a da halafi ya da wasu ma a haraja a ce wani mutum daga cikin mutanen duniya zai sa hannun shi a cikin wannan giyar sanar jannat hudu wannan hannun tashi ya ce lam yabqa ruhin illa wajada riha a ce wannan hannun da ya sa a cikin giya ya hudu giya aljanna a ce wannan hannun a tashi duniya babu wani ma'abucin rai face sai ya ji kamshin wannan giya saboda tsabanin kamshin da gida kuma ba kamshin shi yasa mai tunani ne kada ki za ku yi iya wayo a bayan wannan kawai wani kamshi ne a cikin silasema a cikin zuwa babu wani abin da ya tashi hankali to wannan Allah ce wa zalika ayyuhu fi hadha alladhi wasafnahu min amri jannah game da wannan abin da kuma wasu bin shi da amri da aljanna فليتنافس المتنافسون أي فليرتقي الراجعون وسقط أشياء أبدا كما تسمى sannan masu rigirgiri a nan ya kamata su rigirgiri wannan aya ta fahimtacce ya da Allah subhanahu wa ta'ala bi mithli hadha falyamal alim Allah ce bi mithli hadha saboda dacewa da irin wannan ni'ima ce falyamal alim masu aiki ya kamata su yi kada zama to bashin ta da kokarin ku kawai aiki ne a gidan duniya sirfa idan ana maganar duniya ke kama duk abin da za a samu duniya kina da kokari da hamsani da kazar kazar wajen aikata shi amma harkar lamina sai ki nuna ba ki nema yanzu wace nawa a dalilin aikin da na ko ya zama to na boko da take ko wani aiki haka na da take na musulunci ko wani harkar kasuwarta wani makarantu ba za ka bayar da lokacin da sosai da ba da himma sosai dan daga cewa wannan aikin naka ya ci nasara a ta ci nasara a cikin aikin wannan aiki amma da dai lokacin da al'ala akwai wasu ayyuka a gidan mutum wanda ya kamata a ce ta yi su sai ta nuna cewa ba ta iya ba ta nuna cewa ba ta iya ba ko da su da tarihi ko da hujjar wane wani hujja abu ba zai yi ba wanda wannan kuma sau da yawa ɗan adam yana yin shi ne a lokacin da bai san ba me iya ko kuma abin da Allah ya nuna mishi na bauta a cikin gidan miji idan da ce misali a wani aikin da da ce masa ayi kaza wala ba ka sa kuma kokari ne da wani ce a buga san ko a yi za ta yi amma idan da mijin da zai nema ta mishi kaza ka iya tashi da wani wata kila ko a yi kaza ka yi lokacin kaza sai ta lokacin ba ka su ayyuka da ake nan a samu gidan aljanna a nan ne ya kamata mutum ya gwada jarumta duk wani aiki da yake bautan Allah ne kaga misali ko ki zama aure kaga zama aure ko ta Allah ce ba wani maslaha bane ba ba wani intiri bane ba magana ce ta abota wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da zaki yi ki kai ki kawo da gaba ɗaya a cikin lalan ki daga ɗaki ki hudo ki da yi wa lalan ki ki gomo ki da yi ban ɗaki ki gyaggyara wane ne yi wane ne ya gyara wane ne gida a dora ka za a kare wane ne dukkan ɗakakun da za ki a cikin dare saboda aiki da kike na ibada wannan khidmar da kike ba a banza za ta fara ba amma sau da yawa sai da ɗan adam yana da wani aiki ba ba ba ma wani abu ko kuma a shi aiki ba ce shi aiki na da aiki kawai ko shi zai aiki ko shi zai kara ko kuma ga wasu mutane da ke kawai za ta ne sai da gaba wanda ni kaza kake kaza kake kaza kake to aikin alheri da zaki aikata wannan shi ne abin da ya kamata masu rage ne su rage ne wajen samun abin da yake alheri da kuma subhanahu wa ta'ala shi da Allah ya cewa zalika a cikin wannan al'amari da wasu sun aljanna da aka bada ƙura ba da gudana ta ƙashinta a saman gadaje sun yi kishi idan ana hira ana duba abubuwa to wannan a nan ne ya kamata fanya ta nafasin suna masu rigirgi ya kamata su rigirgi abdullahi ibn mubarak ne daga cikin magabata idan ka ɗauki tarihi da bayanai na mutane su da gabata za ka samu waɗannan bayanan da suna da rigirgi wajen ba su masu lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tsaya ki da da ya shida cewa a taimaka za a tafi wuri kaza saboda da tabuka da garin makka ta kusa kilo lokacin da ne tara da wani kamar da garin cikin da ya a lokacin da ba mota ba jirgiya ba da zama wasu a kafa wasu a saman shi wasu a saman doki wasu a saman rakuni haka za a kama hanya kaga wani abu da ya kuma abinci kadai ne za ka ci a ce daga nan da ya mai misali sati nawa da wani zai ko zakka na da biyu zai kawo sai ce ya rasu da ni ga kun wata a daidai lokacin da su kuma da kuma suna gefe idan ka kawo da yawa sai ce ne ce ne ce idan ka kawo kaɗan sai ce ne Allah zai yi kai da ana yi zaka kuma zaka mutane zakka zakka da biyu ni Allah zai ci wanda ku zamu kira duk yadda ake ba shi a wakar din da ya kwaso kuke shi gaba da kada sai ya da kamar misali da zai ba sai kwaso gaba da ka sai sai ya rasu wannan ga nawa kaso a lokacin da ya tafi وقال صلى الله عليه وسلم في كتاب التوراة وإياه التي أيوة أبيه ومسلم ya bar wasu ana rubuta shi shi da kuma yake cewa na yi na yi in wuce ɗaukar su ne amma a wani haka kaga shi kuma yana cewa ya kure a haka ya rubuce da shi ya kawo da shi kuma wakar da ya tashi sai kwamfuta gaba da ya kawo da shi usman ya kwaso motar dukiya ya kawo sai da aka yi farin ciki a fuskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kyalli wasallam yana jin daɗi yana sa abin shi cikin dalilin da Usman ya kawo yana cewa ma za a Usman ba fa'a ba ba abin da zai kara cutar da Usman a hakan imanin daga wannan abin da ya kayi yadda da mai ka duke shi da ka Allah ba ka dukiya Allah ba ka makami da za ka samu gida a jami'a kar kai wasa kar kai roba kar ka juya ta hude ka duk abin da za ka samu ana za ka mutu dama za ka same shi har ruwan ba za ka zo har ruwan ba za ka zo bal ina ma hakan da wajen ba ka da kofi ko tsumbar da za ka rike da wani kawai ka zo kawai da duk abin da kawai da ko a nan za ka yi kawai to bai da yau mi zai hana ka gidan kankare na masallaci ya zama to ka gida ci gina da mi zai hana ka gidan kankare ne makaranta ka zuba ba da kai ka kula da yawan makarantar da abin da za ka karantar wanda ya zama to ka tukuci da gina da lura lura da kuma musulmi da wani abu yanzu a yau idan ka gina masallaci ko ka gina makaranta ya sai ba makaranta duk mutuwar dan musulmi da zai zo a karantar da shi harafi guda ɗaya tak ko kuma misali ce ga yaran guda kari sun zo makarantar da an koya musu na duk abin da musu zulfafiya kaɗai kasar tunani a ce alhamdulillah an koya musu to wannan ya kai shekara ɗari da ya zai biya jirgin da ta karanta abu sai Allah ya ba ka lada a kan kusa da zai ba a kaɗan sai sun karanta alhamdu ba da wasu abuwa goma sha goma a cikin sallolin birnin nan sai Allah su hana wata ya ba ka lada wannan abu har Allah ta da kiyama kuma wannan ɗari kusa kwayar wani mutum dubu to kana da lada mutum wannan ɗari kuma kana da lada mutum wannan dubu ta jama'a a yin yawa yin kyakkyawar amma za ka samu duka irin wannan garama a cikin cikin na adam ya zo Allah ya mallaka mashi abubuwa me baki ya tsaya ya nutsu ya yi abin da ya kamata sai da ka kai ko baka ana a taimaka ayuwa ne yana ta ban yana jan jiki kamar yayi kamar ba a ce mutum ya mutu ya bar gidajen gari amma bai masallaci ko makaranta kuma wallahi mun rana babu da yake rayarwa shi sama da masallacin makaranta za ka ga wata abubuwa ga ta na malam la ta mutu wala ta haya ita ba ana yin zuwa mutu da wasu irin mutane cikin ta amma wallahi ko Allah da an zo an dasa makaranta a ya salam shikenan kuna wuce sai ku ji ana suna karanta su kuna ci kuna wuce sai ku ji ana suna wasa suna karanta Qur'ani ne ba rayuwa sai ka wurin yara matan wajen an samu su karatu idan su ana karantar da su maza an tara su masallaci su wata kan da wata ce ana karantar da su yau wace rayuwa ta kuma ta rayuwa wallahi ba ku ba ku da rayuwa ta kuma rayuwa to waɗannan ayyuka ne da ne duk wanda Allah ba shi dama ko kuri na da za mu ta bayar Allah da ke bada labari ta yi shi ta saba shi ta kuma ina a cikin rayuwar ta ta kudin da za ta ke masallaci amma mun tsara sai ga ba da misali kun yi kokari kun ba da misali sai kuka nema wa zai so gina wa zai so gina ko gina kuma alhali kuna da wani zaɓi gina za ku kankare gidaje da kasa da ka samu shiga amma da dai lokacin da ga wurin da za mu zo mu yi mutane su rika mota wa Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ga biya da da haka duk wanda Allah ba shi dukiya ne kokari makaranta ce masallaci ne abin da ya shafi shayar da ruwa ne wa fi zalika fal yatanafasu mutanafisun a nan ne ake so a gari gari ne a ga kokari a ga hamzari a ga cewa mutane suna himma a ne kamata ba a kan shari ya shari duniya ba wacce ta yi kaza ni ma dole sai na yi wacce ta sai kaza dole ne ma na siya haka ka ga wacce ta shiga cikin rigima a wanda ba ta da shi wata dalili shi amma da ne wacce ta yi to ita ba dole sai ta yi wannan ta ci bashi ta yi kariya ta yi wane ta zama zuwa tana zauwa a cikin abubuwan da babu wani alheri da kuma alheri da wacce wani ya sa saboda wacce ta yi kaza me take so ita ma sai ta yi da wacce saboda kada ka kasa wani والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الا شيء فيه تشاشر اكل شاشر خلال ارزق كده ده ورزق كده ارزق كده ده ورزق كده ده حق الله يا ولا اكل ولا يبا ولا اي ولا حاجه انا سلطه الله ما مسكين باب ان احنا نسبب القيا كاسنان المشط اتدعيم دي كمان باكين باكين مسرتي ابو حنان dole wacce ta yi wacce wacce ta yi wacce haka Allah ya raba da kai kuma da kasani da kai wacce ke san ta yi haka da to da karayi da yake da Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maka da rige rige ka a same shi cikin aikata ayyuka mana da ayyuka ake ayyuka da za a samu lada nan ne kamar ka tare hankali ba ba har da bai shafi duniya ba an samu aiki kaza ko an samu kaza ana samu kuɗi kaza wanda ta ba shi ba Abdullahi ibn Mubarak ne daga cikin magabata ya kasance daga cikin halin shi idan aka kashe hutun da dare zuwa wani lokacin an kunna fa idza awqahu wajhu dumu'ahu ala khaddayhi wa yadayhi ana kunna hutun sai kaga a saman a saman hukuma ta shi sai aga sawun hawaye wanda hawaye da sun biyo saman kunce shi har sun zo sun hau saman gefe shi aka ce aka wani launa ya ce wallahi yana tuna nuhu gaba yana tuna nuhu gaba yanzu yau cikin kuwa ya tuna nuhu gaba da allah ke iskirin ka yi iskirin ka ka tuna ran da za a zo a sa ka cikin wannan gabarin da rike shi da abubuwan wannan gari duk ko irin gafin da kake da duk irin arzikin da ka bari duk irin mulkin da ka bari duk irin biyan da ka bari duk irin kasancewa ka mutum ke ko mutum wane ne ko mutum ko wawaye ne babu wata kofa da za a gani a wani bal hasali ma masu ziyartar gabanin da suna zuwa daga sun ga wani wuri ya lomata to an samu ta ciyawa a tosa a samu kasa a rihe ba a so dai a wata kofa ba ta na wani iska ne ba sannan ka tuna wani irin duhu ne kamar shi ne sace yana yanzu misali a cikin rayuwar ɗaki za ka shiga cikin ɗaki ɗaki Allah da kowa na ɗaki ga wani ne ga wani ne amma da ka yi kyauta sai ka rasa daga nan idan ba ku san ba position ɗin da hakikan ne da ake a cikin ɗaki sai ka rikice ka rikice haka ne ka fuskanta da kaza to wannan daga kan haske haske kuke da kaza da kaza da sauransu shi can rikin ne kawai duk ne babu wani wurin da iskar ko koba ko wani wani wani haske zai samu damar da karo babu duka ɗan yake gaba ɗaya shi a wani ɗaya ne zai wuta shi ne aikin da kayan tsara da wuta shi ne wannan wani ɗan ce ne ya isa da kuka yake cewa yana tuna duhu ga wani ya ce tazakartu zulma zan kawo ina tuna duhu da gaban yake wannan mutum abdullahi ibn zubair suke cewa a cikin tarjaba shi kamar da Imam Zarfi ya kawo cikin sayyid ala al-Bukhari suka ce kana yusafiru lil hajj sanatan wa lil tasbi sanatan shekara yake yi na zuwa aikin hajj ya je can kafin lokacin ayi ta abubuwan bautan Allah kuma ba da ai aiki agari ba sai ayi ta abubuwan bautan Allah shi dai sai ya shekara siram a aikin hajj sannan kuma haka yake idan ya je hajj sai shekara ya da daga wannan gari ya wuce wannan gari daga wannan gari ya wuce wannan gari yasa lada yake nima me yake nima aljanna yake nima irin aljannan nan da muke nema da ni da ke sai mu ƙara mu kwakwari ayyukan waɗancan mutane da mu ake da muke aikatawa wannan mutuwar bayan abin da ya shahi jihadi da zuwa aikin hajji da wakana ya tawalla manfa'a a cikin tawagar aikin hajji duk mutumin da yake tare da shi to yana cikin tallamar wasu ne ba yana cikin tallamar wasu yana fita ta ɓangaren da ya shahi ciyar da su da ba su taɓa abin da ya dace cikin wannan tafiyar kaga shi ya fito da kai sannan kuma ayyukan shi ma yana aikatawa sannan kuma ba da waɗanda suke tare da shi yana ciyar da su ga baki da su sannan wa kana yaqumu ala kathirin min al-rubbani wa zuhani wa ahimmati al-ilm wal hadith yusuf alayhi daga cikin dabi'ar shi Abdullah ibn Mubarak ya kasance mai tsayuwa da aka al'amarin al-rubbat da ta rubbat da mutane kawai mutane sun sani wa zuhani da mutane suke gudun duniya wa ahimmati al-ilm da malamai wanda suke ma'abuta ilmi wal hadith da malamai hadith shi abin da ya shagarta da shi shi ne yau firko a ne yana ciyar da su tun da kai ka shagartu da harkar kai shekara to shi kuma ya fi da wani rayuwar da baya kuma ka ga adam za ku yi tarayya da ma'abucin neman ilimi a cikin neman ilimi ka ga shi ilimi ke karantawa kai kuma ciyar da shi kake yi ko kuma kana kula da rayuwar shi ko ka ɗauki ka fara rayuwar shi to irin lanar da ya samu irin wannan lanar da magana zai maka da aka kuma wani alheri suna da yawa kar da mutum a cikin rayuwar shi zama haka kawai bai ba shi da yake alheri kar ka bazantar da kai kamar da kai ba kowa ba abin da zaka iya komin karar da shi ka tsaya da gaske ne idan baka iya kaza kana da kaza idan baka iya kaza kana da kaza wannan kuma a cikin kowane bangare da kowane majalisi da cikin majalisi da ilimi da ilimi da tallafawa kowa duka abubuwa da waɗanda muna iya yi abinda za ka iya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi sannan wa kana yufi amalahu ghayatan ikhfa shi Abdullah ibn Mubarak ya kasance ayyukan shi yana koyi su karshen koyi yana aikata ayyukan alheri amma baya su mutane ko su kai wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cikin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai sa su karkashin ido Allah shi shi a ranar da babu wata ima sai ido ubangiji ko يجب ورجل تصدق في صدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم لا, لا تعلم شماله ما تنفق يمينه mutumin da zai ba da sadaka ya koye ta hakokin shi ba ta ma san bi damu da ba da wannan mutumin iya cikin waɗanda Allah zai ni'imta su ya karanta su ya darasta su da samun inuwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah yau la zilla illa zillu to kaga wannan yana cewa abin da kamar mutum mai imani ya yi kokari ya mace shi shi wannan abu a Abdullah ibn Mubarak wani lokaci an tafi wani yaki an tafi jihadi da mutanen kasar Rum kusa idan aka zo yaki akwai abin da ake cewa Mubarak Mubarak da su ga kawo ga musulmai ga kawo ga kafirai sai dai a cikin kafirai ko musulmai sai yau sai ta halin Mubarak akwai wanda ya yarda da kai ya zo mu yi na mutu da shi wannan wakali ta zo a cikin sai ɗaya daga cikin ruwa ya mutu sai wanda ya cikin musulmi ya mutu wannan ɗan ƙasar ruwa sai ya kashe musulmi wannan kamun ya yi ihu ya sake cewa a cikin ku akwai wani sai wani ya mutu shi ba wannan mutumin ɗan ƙasar ruwa ya kashe shi shi musulmi aka shi musulmi ya sake yi ihu ya ce akwai wani wani musulmi ya sake mutuwa shi ma ya kashe shi da ya sake yi ihu ya ce akwai wani sai wani mutum ya mutu iya da rawani ba a ganin komi sai da shi yana zauwa ya dasa wannan mutum wannan allah da gida biyu ya yi kabbara waɗanda da dinar guda biyu suka tafi suka hamu aka rika fafatawa wannan mai rawanin nan da ya kashe wannan mutumin abla wala kusan ba a yi wani gwarzo a hilin dajin nan da aka sama da shi duk inda aka zuba wanda da shi kawai mutane da asibiti ya zo da su an rasa kuma wani shi ne can wani zo bayan kura ta lafa sai ya bulgira wani zai sai a gashi abdullahi ko malik me yasa ya rawa saboda koyi kan shi saboda ayyuka na bauta suna ƙara samun tsira da ikhlasi a lokacin da ya zama su ana tabbatar koyi su in dai ba bukata a tilas saboda cewa su akan su fito ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi wannan misali da farko kenan misali na biyu daga cikin musallai da suke kasancewa suke mana nuni akan lalle magabata sun yi aiki da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa fi zalika falyatanafasu mutanafisun shine abu dahda al-ansari abu dahda ɗaya da cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da allah subhanahu wa ta'ala saukar da man da ladhi yuqridu allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira wa zai ba allah ramce ramce na kirki mana da kici allah sai ya dinka maka dinkin balinki sai abu dahda sai ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallam wa inna allaha la yuridu minna qarda ya ba ki Allah Allah yana son bashi a wajen kala na'am manzala ya ce abu dahda ya ce kware da gaske kala sai abu dahda ya ce wa arini yadaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ba ki Allah ba da hannunka abu da da ya ne wanda zai bashi bashi hannun shi kamar ka ce wani dubu hannunka fanawahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya da musulmi wanda Allah ya ne ka bashi hannun shi yana wanda sai bai ka hannun shi zuwa abu da da fa qala sai abu da da ya ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam hadi hada ay mustahil ya ya ba ki wannan garkanta ba wa kada fi sittu bi anaka a cikin wannan garkar akwai incin da biyu kimanin 600 a ciki incin da biyu daban-daban kusan 600 sai ce ya wani Allah wannan garkar da na ba da karamce ga Allah subhanahu wa ta'ala wai ku zauna ba baki mata shi a ciki biyan shi a ciki a wata riwaya matar shi tana can tana ba tsunku da biyu sai ke ce mata wacce tana iya kake ce ya kuma kula ta ce da baika amsa wanda mai gida sai ke ce mata hutu daga cikin wannan karkar na ba Allah na mutunta suka fito a cikin halin yarda da halin nuna cewa su ma suna goyon baya ba idan da ake yanzu ba idan ka idan ba baya cikin ayyuka ne sai ake tattin zai kare ba a wani kuma wani sani da gida wani sani ya zama yin sani kuma kuma mutum da kurzike wasu sun kai matakin da a da suke jira da su halin da kuma yana cikin fitinan da bala'in da yake kare gidajen wasu kuma idan ba ku tarbiyyar da yara yadda ya kamata wallahi zaman jira ka mutu kawai jira wani gani wani kan yi mutuwa yau ba haka wani aka ki haka baki da wasu biyan aji a kashin ba an yi haka kuwa a sana to da wannan ya yi shi da mutu su a cikin halin da yarda sun yarda da abin da yi suka fara tarce ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a ba Allah da juma a fata wannan duka yana cikin halin magabata wajen yadda suke bayarwa suna bayarwa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala suna bayar da saboda addinin Allah a mushi hidima kawai zama tuba su a zaune suke a cikin addinin babu wani abu da suke gabatarwa na ayyuka waɗanda za su hidimta wa addini ki zama to a cikin tsarin rayuwar ki akwai hidimta wa addini za ki wa addini hidima da dukiyar da Allah ba ki da tunanin da Allah ba ki da ƙarfin jikin da Allah ba ki ƙoƙarin da za ki kawo al'ummar musulmi gudunmuwa ta ƙoƙarin tarbiyyantar da yara ki tarbiyya ta musulunci sannan kuma idan Allah ya zauna a hannun hannu duka ne a yanzu bai zama ta ƙoƙoƙin tarbiyya ba a barki a baya ba ko da misali ba yanzu misali irin wani lokacin da ramadan dan abin da bai sa ka lafiya ba misali a cikin kin kaza ki siya tiya kaza ki ajiye shi ko lokacin da yake a misali dan irin ramadan ya tsari na kiri kunu misali da aka kama wanda da sashen ruwa duk mutumin da ya buɗe baki da wannan hukunan wannan lada da aka bashi ko kada da an bashi lada miliyan ɗaya to ke ma an baki lada miliyan ɗaya kuma ga lada ki miliyan ɗaya da azumin da kiwa ne wallahi ko wani ubangiji da alheri suna da yawa shi da ubangiji ke ce bayan ma ya fa'ala ba mu ya Allah da kuma shi wai me da aka da kuɗi in kun yi godiya kun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa aka da kuɗi to da sai ka samu mafi yawa tsihari ake da ga abubuwan da ya kamata mutum ba zai yi sai dai zai shiga duk harkar da ya shafi rayuwa wata abin da ke gaban da kawai sake kayan ne kowane lokaci tana tana tana tana mu'amala ana ta zuwa ana zuwa ne da yan jama'a ta yi kaza ne a sake ta yi kaza ya zai ta bada kaza ta cika ka bada wani haka kullum kaza sabo ya mutu a gani dole kuma sai ya ne ka wanda ta shiga wanda fitina ko kuma fitilar abin da ya shafi kayan samu sun nomin da take da Allah ne sai wasu ta yi kuma kuma kuma kuma ne cikin kama da kama saba'in saba'in haka ba kuma tana da jima ko kuma ta kasa kama musulunci kuma da Allah ya kake da ake so wanda ba ya yi ba amma tana can ta shiga hayaniyar mata yan hayaniya duk in za a yi biki in za a yi samu saboda a ce shi ne cutar a ce a ce ko kar a ce wanda ya iya da cikin kalmomin da yau sai cutar wata ga abin da ya kamata sai a ce kuma ya sa a ce aikata saboda da yi mutane sai su ce ya sa a ce ba aikata ba ya mutane sai su ke ce wani makamata kawai wani a ce ka a ce shi ne kawai sai a yi ta wahala a cikin rayuwa baya wanda ya kamata aikin alheri ya zama rufai Allah ya ba ki damar da zaki iya filin kawo da biyu na wanda zaki sai ka yi har da so ma ba ne bayan ki wace ce ko ina za ku dole ya fi samun ɗin ku zama to kawai da kuma daga ku Allah shi ne a cikin ayyukan alheri da ake so a yi daga ne ba haka da ya ne ya hayaniya su shirme da abin da kuke ga kare wa zai zan ba zai ɗan bai kuma hisabi shi sakamakon shi yana aiki saboda yana cikin hanyoyin shaida ko da ba ka aikata abin da ke ba daidai ba sai ya sa ka shiga su da baha wani kayan sawa wani haraka da wani abinci kawai ku kawai lokaci aka gina hidima kawai ku ma abinci ma kawai ke ne babu haka Allah sai shagaltar duka wani wanda ta yi sai da wani mai kama sallaci mutane su hau su sallah duk wanda ta haka yi sallah ta biya sahannan da ake duk da wasu masahib da ake kawo mutane su karɓa na wasu ne duka ga sanar abubuwa da na ayyuka ne ne wanda ko baka da kuɗi da yawa kana yi ka sayo ƙur'ani guda biyar misali ko guda biyar ka kaka aji riba ne amma sai da shaitan dan ya rena sai hana ki kawai barka ma tunanin wannan abu kawai ke tunanin ki na daban da wani bangare da yanzu alhasan basri Allah ya rahama gare shi ki cewa idan ra'aita rajul rajula idan ra'aita rajula yunafisuka fi dunya fa nafisuka fi akhirah yace idan ka mutum yana maka rigari sura ta kusa da shi harakan je shi duniya kyalen shi duniya kai ka rigaye shi a bangaren da shi yan wa musulmi bayanin da abin da ya shafi mafi zalin da fadin na masu musulman da suna yana fadi shi dai allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin mu cewa mu yi kokari fi zalika wannan farukin tana da ma'anar ila ai ila zalika zuwa ga wannan abin ne fal ya tana su musa na fi suna masu rige ya kamata su rige rige fal ya taba da rito ta ba da rito da fil'amali su yi gaggawa su aikata ayyuka mana gasa wanda zai sa su dace da samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu dace aya ta kuma Allah ya ce wa mizaju abin da aka garwaya wannan giyar ta aljanna da shi hawa ita da kuma zuwa da shi wannan giya wannan giya ana ban abin takuna ta an garwaya ta min tasmi daga wani ruwa na tasmi ashrafu sharabin fil janna kuma a gidan aljanna ba babu wani abin sha da ya kai darajar ruwan tasbih babu wani abin sha da ya kai darajar ruwan tasbih ita kalmar ta tasbih asalin ta a harshen larabci da al-irtifa al-irtifa shi ne ɗaukakin abu al-fahiyya ayyu wani ido ne na ruwa wanda ke gangarowa daga sama zuwa ƙasa wanda shi ne tasnif ne to wa min zatu abin da aka aka aka aka cafa da wannan giya na aljanna da shi da wani ruwa ne na ƙasa da ƙasa a cikin gidan aljanna da na daban ne shi wanda wannan kuma shi ne tasnif Abdullahi ibn Abbas Allah kare za a gare su yake cewa a ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa min zatu min tasnif yace hada mimma qala Allah ta'ala ai wannan wannan tasnim wanda aka da shi aka tarwa ya ake wannan giya ta aljanna yace wannan wani mutum da yake muku bayani iya cikin abin da Allah ya bada labarin shi cikin sun sanya a insha Allah wala ta'lamu nafsu ma ufiya lahum min qurrati a'yun babu wanda ne da san abin da aka koyi ba na abin da idan da zai kalla ya ji daga cikin wannan abu akwai wannan hukunci wata daraja ce wani ruwa ne maɗaukaki wasu malamai suke cewa a tasbiki da suka ce ainihin wani ido ne na ruwa wanda yake gudana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi sai in aljanna sun sai aljanna za su yi sai Allah ya ci gaba da cewa ainihin wannan tasbim din ainihin wani ido ne na ruwa ya shirabu za su sha biha wannan ruwa al-qur'an da musulunta Allah subhanahu dukkan wannan gina annabi Allah zai arzuta shi da shan wannan ruwa na na na na tasbi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana shi da ma'anar yashrabu minha ahlul jannati ahlul jannati 'adl wa hum afadu ahlul jannati sirfa yake cewa a ɗan aljanna ba waɗanda suka yi kowa daraja za su samu shan wannan ruwa na ainihin yashrabu biha al-mubarrak shi wanda gina na tasbi wanda shi ne ƙarshen ma'anar waɗannan ayoyi wanda ba ne mafata mana nan ya nan kitabu bis shi a kauna bayan rahimin masu masu imani ana shayar da su daga wata giya wanda take rubaffa a kulle take a ajifa abin da ya taɓa lafiyar da ɗau kuma wannan giya ba ta wari saboda kitabu kana shanta miskun kamshi ne za ka rika ji na almisi wa fi zalika a cikin neman gidan aljanna da abin da Allah ya tare da shi wa zai gafa janna fal ya tadafu su mutu da su na nan ne ya kamata masu rige ne su rige ne ba kai da wannan dukiya ba ko samun matsayi ko dole sai da wuce ba ko dole ne ki wuce wacce ta ba wa bi zatu sanan abin da aka garwaye wannan giya ta aljanna an garwaya shi ne da wani ruwa wanda ake kira shi da suna tasbih wannan tasbih Allah ya ce aina ido ne na ruwa yashrabu biha al-mufarraquna waɗanda suke makusanta Allah subhanahu wa ta'ala su suke dacewa da shan wannan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda cikin wannan mai sai fada Allah subhanahu wa ta'ala aya ta shirin da tara innal ladina ajramu kanu min alladina amanu wal hawm wa idza dharu bihim yataghawazu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza rawu qalu inna haula ila dhalun wa ma usiru alaihim hafizin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل تؤمن الكفار ما كانوا يفعلون وأنا آلوي أبنك سبحانه وتعالى أنا وأنا مغنى كأبن نيشاني إذ جلنك ذكاوري سكي ومسيوان إن الذين أجرموا كانوا وأن سكي ويا ويا كاوري كنا كانوا سنكسن شيئا من الدنيا من الذين آمنوا كمل ماسو إيماني يضحكون سنة مستهدى ونرى هو سنة ko hijabi ta ana da cewa ya zama hijabi na daban ya wasu kuma sifofin da addini ya yarda sai zama tun abin da suke abin da ne idan kika lalace addini a cikin mutane sai ki zama tun sai ki zama tun abin da kuke shi shekarun mutane sai ki zama wannan masu izgilin da Allah ya wasu ta suna cewa innal ladina ashraku lalle wanda suka tsace mujriman iya mutanen banza kawo min alladina amanu yadhhabun sun kasance suna dariya ga wasu imani al-imam Qurtubi yake cewa wasafa Allah wasafa ahwal al-kuffar fi dunya ma'a al-mu'minina istihza'ihim bihi Allah ya wasafa halin kamurai ga masu imani a cikin duniya kasancewar kafiran da suna izgili ga masu addini wal muradu abin nihi a nan ru'asa quraish min ahli shirk a wancan lokaci manya manya ko shugabanni ko jagorori ko ya shawa su kasance suna izgili ga ma'abuta addini Abdullahi ibn Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa waɗannan mutanen waɗanda suke izgilin da a wancan lokacin saboda masu izgirin suna maimaituwa ne suna tattaruwa kowane lokaci da irin nashi masu izgirin to su a wancan lokaci masu izgirin da su ne zuwa na farko akwai alwali ibn al-mughira na biyu akwai ubat ibn abi mu'ayyid sannan na uku akwai al-as ibn wali na uku akwai al-asr ibn abd yahuf ajin suna abd yahuf jahiliya ne سنة ليتا وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويغوث وشيوخ ليش أبو يغوث باب الناموس باب الناموس سنوه والعاص بن هشام وأبو جهل والنضر بن الحارث وأن هدى رسولي وأن أوجه لغة من يمن ولئذ جديد وصديق الوليد بن المغيرة wanda wasu ba suke cewa a kan shi farko sosu kalajin suka can Allah ya ta hambazin mashayin bin amin manna a bin kai mutum da kasi tullin ba da zai kan sani aka ce sun ga idan yanayin da yake mai aiwa a kasa su nufi dan ta'adda kaza kaza sannan kuma ya ce ba da zai kan sani baya haka waɗansu ya kare hankalin musulmai gaba ɗaya har su sakar yanzu da aka yi wannan bayani na mai shi kan karfa da ce kira da na bai ya ce shi dai duk da kawo shi shafa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya ce kuma a cikin abin da ake karanta nan an karanto wani wajen da ba a kula sauran ya ce duka ya amma wannan ba da zalika da ne shi da wasu daga cikin malaman da suka ce za ka kawo shi sai ka yi wani da shi ba shi da wani wani da shi ai ga abin da muhammad ya faɗa da shi sallallahu alaihi wasallam to shi daga nan daga nan aka mutu shi halas tarihi shi gidan gari saboda yin hakikar abin da ba wannan yana cikin su alwalin ibn mujira sannan kuma ibn abi mu'ayyid al-asim wa al-aswad sannan kuma al-asim hisham da abu jahal da al-nadr ibn harith wa ulaika kanu min alladhina amanu yadhhabun wa'annan sun kasance suna dariya ga masu imani suna dariya ga masu imani masu imani na a wannan lokacin wanda ake yi ma dariya a lokacin wanda ake gace ba kowa wani shi na farko akwai ammar ibn yasir na biyu akwai khabbab na uku su akwai suhayy na uku akwai bilal saboda wasu daga cikin su bayi ana da su kuma bane kuma su sun imani kuma imani na kwakwarwar shi da suka zama to abin izini abin wala da tarwa shi da lati innal ladina ajraku kanu min alladina amanu yadhhabun suna musu dariya wa idza maru bihim sanan kuma idan suka zo masu imani suka zo wucewa a inda inda itiyani mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin suka suka za su wuce su wajen manzala ya taraba nuna sai kafuran nan su duka ba masu imani dan zunde ko zunde da fasai su kamar a nuna su nuna da zai biya zai kamar kana wannan alaƙa ka sai ka dan kyauta shi a taɓa wanda yake gini a rika nuna su wannan su da musulmai wannan su da mutanen kalmomi na izini wanda kuma kuma yanzu ana yi duk wani mutum ba zai iya samu dama a kan imani wallahi ya rasa la ya kuma fi mu'minin illa wala fi zai wani maganganu da cin mutunci iya sanar shi saboda ya nuna maka abin da kake kai da shi waya mutum wani hasana ce kamar Allah ya zama yahuda suna haka hasana ce min inda anfusihim saboda su su imani to ko yau da yau da addini za ka samu irin wannan mutane a cikin rayuwa wataƙila ma wasu makusantanka ne na jini Allah ya jarabe ka su su yi ta kasa maka ɗaya duk wata kalmar wanda aka zo aka kaza ake saboda yin saboda kawai ga yau a ce wacce aiki matsala ce wani aiki matsala ne kai ka ce dole sai wani addini ya ce ana lokaci kaza kaza kaza su wasu to haka waɗannan mutanen kamuran da in ba su imani wa idan ba ku biyu ba su yi wasu kasu kunci a wajen su za su yi wajen masana sallallahu alaihi wasallam ya tafa wa su suna nuna su a yi mushiru da bi'a'ini ana nuna su ne dube su wannan su ne masu imani wannan su ne kasu ne wakila wasu malamai suke cewa ya tafa wa su da aiki yu'ayyunahum bil islam wa ya'imunahum bihi suna ayyana su suna aibanta su saboda wai kawai su zama masu imani muqatil yake cewa nazarat ala ali fi ali ibn abi talib jaa fi nafar min muslimin ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana bayani akan lokacin da ali ibn abi talib ya zo da wasu daga cikin musulmai sun zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama falamazahum munafiquna wa dhahiku alaihi sai munafiki suka kalli annabi suka kalli wanda ya suke tare da shi suka musu dariya ko zo da kune kune kada kada wannan su shi ne imani ku kun masu imani ba ku da tsobani da ke ko kuna abinci da ke ko kuna wane ne ko kowa da ke duk ga su wani ga sana aji wani ga mai mulki wani ga wani ga wani ga wani duk su shiga cikin da ya shi talaka ai shi ne can mutane annabi shi suka ce mashi akwai mutane annabi mu suka ce waɗanda suke bin da zaka tsarazin da ba ne da mutane da ba wani zai mutane ne su talakawa da abincin da su ba da su suka ce wa la ko alaina bi fadli wa la tuzuru kadibi ba ku da wani falala da wani kima kawai ƙarya ce suka ne ayi suka ne waɗanda mutane suka sace suna musu ƙarya sannan daga cikin halin su wannan mutane Allah ya ce wa idza marru bi mutagawasu in masu imani sun zo wucewa wajen su ya tagawasu da suna sun bin su kina suna nuna su sannan kuma wa idza qalabu ila ahli su waɗannan kafirai ko munafikai idan qalabu ay idan sarafu ila ahli wa ashabihi wa nabiyhim idan suka dai zuwa ga iyalinsu ko mutanensu ko danginsu in qalabu ilayhi za su koma suna farin ciki saboda sun ci mutuncin masu imani wa idza qalabu ila ahli in qalabu fakihin za su koma suna cikin halin farin ciki suna da cewa ai yau da muka samu masu imani bai mun tattare su mun wala da su mun mustara mustara sannan kuma idza ra'ahu qalu inna haula ila su waɗannan wani kai kuma kafin idan suka ga masu imani sai su ce inna haula ila zalim ai wannan da mutane sun zo da sabon addini lokacin da aka yi hijirar farko zuwa ƙasar habasha da ƙuraisha suka tura wakilai wajen wajen najashi akan aje an so su daga cikin bayanin abubuwan asiri ya ce ya ce waɗannan mutanen sun huta daga addinin uwaye da kakanni kenan kake gani tun da sun zama kuma addinin ruwa da kan yi ne su ya ba tu ne inna haula nadalu ai sun ba ce karatu ne nadalu fi ittiba'i muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na jamu da sun bace saboda sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ursilu alaihim hafiz wa ma ursilu Allah ce mu ba mu aiko da nan kafuran ba alaihim akan masu imanin na hafizina يعني سلطان رسول الإسلام وكلاب دمورا لأيك دمارسو إيمان في أي كتاب نسو كي كذا ستي نسو كي كذا ستي وكذا cewa falyawma ya'ani hadal yawm dan huwa yawmul qiyamah yanzu yau huwa qiyamah ranar tashin qiyamah alladhina amanu waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min al-kuffar yamhaquna za su da dariya game da su game da abubuwan iyawa masu imani za su rika yi wa kafirai dariya wani dariya da ce ne waɗanda ka musu a kafirai suka ba musulmai da gidan duniya ko kuma wanda musulmai za su ba kafirai da kuma iyawa wancan yan ce ne bare da su saboda shi kafirin shi ba ka karfe shi ya san abin da ke ke ba daidai ba ne ba kawai an yi ba a yi ne so da yawa wajen hannu bi hada wasu ɗan ƙarata a kusa sun ba lulluwa to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فاليوم الذين آمنوا فيوم قيامة الذين آمنوا سوء الإيمان من الكفار ومن الكافرين يضحكون ذات لديه مسلدانية سرار أبن نسك مسألة إلى الدنيا كما أجوك جمزا مسلدانية سوء الإيمان على الأرائك ينظرون سنة سمع قد جمز أجل أن نسلك شيء إليه سنة كلا وأنت سنة شنر قم أزامة kuma suna kirkirewar da ne suna horewa على الأرائك ينظرون سمر سمر وحدان gadajensu suna rubi zuwa ga waɗannan mutane suna musu izgiri su ma suna dariya suna rama abin da suka musu alaƙi da duniya saboda abin da ya iya da cewa haka kawai kana kokarin gyara alaƙi da Allah sai wani sayo babu gyara babu da ilimi baka taka ba baka zubda ba haka kawai da kai saka duk inda zai yi magana sai ya kama wanda zai aiwata هذا أقول أنك بير من جسد عبد الله بن مبارك يجي أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله فاليوم الذين آمنوا بالكفار يضحكون قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع عليه ka'ab yake ba da labarin cewa tsakanin kusa da aljanna a wani shahararsu duk mutum mai imani idan ya tuno da wani abokin adawar shi na gidan duniya wani wanda ya hakice shi ya hana shi sakat sai ne ma cewa a nuno shi sai a nuno shi shi da can cikin safaɗa da ya ce fasfala fara'amu fi ba da fi sawa'in jami'a an ruwa daga an ruwa shi zai gashi a can tsakiyar wutar jihannama faɗuwar a faɗa wa kusa ba da ce ƙala tallaye in kirta da tuntun wanda mai kimanin da sai ce na ila alimawa wallahi sauran iris ni ma da ka sa ya ce wani wani da ya ce sai ta mai da ya mai izini ya sa shi ta kwanar da shi ne cikin tsara a ƙawo su ba da jahi sannan kuma ba da wata yi wani ɗaya a su waɗannan kawara su kasance a ɗaya duniya sun yi ta abin da su da suka duba musulunci da kafirci a yau ne ke ɗaya yanzu misali ka ɗauke da ƙasashen misali ka ɗauke da duk firatin dauda ana bakar adila daga cikin manomi a manomi wata musulunci an daidaita an kashe da kashewa an walakata da walakata ko ni an yi kuma an bar kasa yanzu a cikin bezon ka duba ira ranar sallar da yi aka zo aka rasa shi da wasu aka shiga yaki tsakanin su da kasa da ita da amurka da ƙungiyoyin jihari wala an ci babu irin wani musulunci wannan gidan kaso na abu hurai babu irin kana azabar sarfa ba ba abubuwan da kamar suke aikata shi ne iya abin da Allah ba ba na wani wani cikin kuma ne wannan abin duk yadda muke ga alaƙa da ta tsakanin su wallahi la yakunu fi mu'min illa wala bi hankali suke kuɗa wanda majalisar ɗinkin duniya ta zai taɓa gana akai alhali an kuma da majalisar ɗinkin duniya bai bai bai wani da su duka ba guda bai shewa waɗannan walakancin da ke ana nan yanzu a yau ne kasashen abubuwan da kuke kai na addini wanda ake nema da ƙarfi da ya samu cewa ya masu wani tashoshi ne ake buɗewa na banza waƙe-waƙe da ake na banza irin abubuwan ake na banza ana suke su a cikin yanar gizo gizo kawai don dai ya zai kula da cikin zama banza da banza wanda ɗaya daga cikin izgirin da kafin suke mana kuma dama suke jira a kan kawai yanzu waɗannan abubuwan da ake tafi yiwu jihadi duka waƙe ne su musulmin da wataƙila sallama mai yawa a ce musulmi ne kuma ta ina zama musulmi makami ka za a hannun shi ta ina shan wani makami kai ka san tabbas akwai biye ka san wata masana ce wani ko da ba ta mutu hili ba to abin da ya akwai wannan wani ke faruwa da ɗan kasa daga cikin matsalolin akwai son shafawa addinin kashin kaji a nuna mutu to ko da addinin kuke wani da ke to a kai ga abin da yake wani ya ce da shi ya zo masallaci ya kulle ko suma ya shiga kasuwa mutane suna cikin cinikai da sai sai wasu ya wa su ai ruwa ne da shi to ai wannan ba kan ruwa din ba dan wani wanda yake da awarta musulmi ne shi yayi haka wannan a gaban shi ne ya bi gaban kai shi ai da wani da zaka musulunci ya da hakkin shi shuruɗi da wa'idi shi in ma jihadi ne ba haka ake shi kawai to wannan kafirin su da wani abubuwa na ba da kwarai da su da izinin Allah idan muka je gidan aljanna kuma za mu ra yadda suka bar ruwa za mu shi izinin Allah Abdullahi ibn Umar yake cewa yuqalu li ahli an-nar za a ce wa dan wuta wa hum fi an-nar suna cikin wuta daga cikin abin da za mu ta Allah ya ce Allah ya sutta da cikin bihi suna suna tasbihi ga Allah Allah yana mai da mutum daga cikin ma'anar Allah ya sta su bi a cikin makara shi ne za a ce wa ɗan hutu wanda ya taɓa cikin hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam za ta su hutu sai su hutu wa kuti hadlahu abwabu da za a buɗe hutu ta gaba daya a ce kowan ba fa idza ra'awha qad futiha in suna da cewa an buɗe akbaru an ilaiha sai su yi za su hutu yuridu da hutu suna so su huta wani mu'minu da yanzu suna ilaihi ala al-amali masu imani suna can suna shigida saman gadajen suna kallon su irin ga yadda kana kallon mutum a wani yanayi kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma da baka daga shi kuma wanda ba wani girman kai bane ba jiji da kai bane ba ni ban ci haka ba duba alal ara'i suna saman gadajen su an yi shingidi ana kallon فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم sai sun kawar da su kuro sun yi kuro sun so dab da za su da sai ake kawai fa zalika qawluhu Allahu yastahzi bi a lokacin kuma yadhabu minhu al-mu'minuna masu imani ko su jariya bare da su na gidan duniya na kuya yiwa da kuka ya Allah da manzon shi da duk abin da kuke da na ƙarfi da dubara da dukiya da wani الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدقوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة السوق ويغلبون والذين كفروا لا جهنم يشرون سورة سيد دوكي سببا سببا سبكي ومتلك تفرق الله سورة سورة تفرق الله الله سبحانه وتعالى قال هذا شيء ويقول سبحانه وتعالى يتشوى هذا السوق والكفار شيء أي هل الفلوس للكفار بسلوكيتهم في الدنيا بالمؤمنين شو ولسوا ولا نقرأ فأساك الناس ولا أقول سكين إذن لي رسول إيماني ما كانوا يفعلون أقول سكين أنا من الدنيا أساك الناس إذن أقول سكين شيء يسوى الجزاء من جنس العمل sakamakon abin da suka yi halsu bi ba wai shin ba gwada ko a sakan sawa kaburai ba ما كانوا يفعلون قبل سنة سنة سعيدة تم سنة داوس دي أك سنة داوس دين قبل سنة كنا ما سيما داري على إلى الدنيا يزودا أكيد موتا ما سيما إذا سنا ما سنا لن يكبر إن شاء الله تعالى الله